أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بالبركة مسلاتي الإمام البخاري دكينا ريجي زاكي a wannan yammaci na laraba yau sha uku ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimu tayyib na al'imam abu abdullahi shamsuddin محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشير درس منقومة ما لم يتشي وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى فتتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها يتشي يا كما تأسني تشي وصورا أيك دكا suna gudana ne a wannan magudana fatatafadalu al'amali inda Allah bi tafaduli ma fil qulubi min al-iman ayyuka sukan samu fifiko a junansu a gurin Allah ta'ala a dalilin fifikon abin da yake cikin zukata na imani wal ikhlasi da na ikhlasi wal mahabbati da soyayya wa tawabi'ha da abin da ke bin waɗannan al'amura وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا ما لا يجي wannan aiki cikakke shine wanda yake kankare zunubai kankarewa cikakkiya wanda kisu bi hasabihi shi ma tauyayyen aiki gwargwadonsa wa bi hatain alqa'idatain tazulu ishkalatun kathira ta hanyar waɗannan ka'idoji guda biyu ne matsaloli da yawa za su gushe وهما وأن سوري تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان في فيكم في فيكم أيك أجونسو أدليل في فيكم أبن ديك cikin zukata na haƙiƙa ko haƙa'iq na imani wa takfiru al'amali lissayyati bi hasabi kamalihi wa nuqsanihi kuma kankarewar aiki ga miyagun laifuffuka yana gudana ne gwargwadon kamalar aiki ko kuma tawayarsa abinda malam yake cewa a nan idan ba mu manta ba yana mana magana akan almuhabba yana mana magana akan shuruɗul istiqama shuruɗul istiqamatul qalb menene bawa yake yi zuciyarsa ta zama zuciya mai kakkiya menene bawa zai yi ya zama na gaɓoɓinsa sun zamo akan tafarki mai kakke ya ce zuciya tana samun miƙewa ta zama daidaitacciya saboda ta hanyar abubuwa guda biyu abu na farko shine mahabbatullahi ta'ala wanda ya faɗa ya zama da akwai san Allah a cikin zuciya abu na biyu shine ta'zimul amri wan nahi girmama umarnin Allah da kuma abin da ya hana wato girmama umarnin Allah ta hanyar aikata shi da girmama abin da ya hana ta hanyar wato barinsa waɗannan abubuwa dukkansu abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya mai amalin kudu da kun san ayyukan zuciya kuma a kansu ne sauran ayyuka na gaɓoɓi suke hawa suke ginuwa idan abin da yake cikin zuciya na imani da ikhlasi da san allah da tawakkali da kyakkyawan fata a gurin ubangiji da dogaro ga allah idan ya kasance ya zama daidai ya cika zuciya to ayyuka da za su biyo baya na gabai to sai su daidaita amma da zarar aka samu tasgaro aka samu matsala a cikin ayyukan zuciya to na gaɓoɓi ma sai su samu matsala sai su samu tasgaro ba za su miƙe ba to haka nan dukkan sauran ayyuka suke dukkan ayyukan bawa sallah azuminsa da zakkarsa da ihsaninsa da kyauta duk wani abin da zai aikata da gaɓoɓinsa to yana wannan abin yana samun daidaito ne idan abin da yake cikin zuciyarsa ya daidaita idan imaninsa kyakkyawa ne idan akwai ikhlasi a cikin zuciyarsa idan akwai san Allah da manzansa a cikin zuciyarsa to waɗannan ayyukan su ma sai su zama a miƙe idan babu to babu yadda za a yi waɗannan ayyukan su zama suna kan tafarki madaidaici kuma ba za su amfanar da bawa ba ko da kuwa zai yi su da a ce mutum zai rika kashe dukiyarsa wajen taimakawa dan adam wajen taimakawa gajiyayye taimakawa marasa lafiya taimakawa musakai taimakawa talakawa taimakawa ɗaliban ilimi ya rika kashe kudinsa a cikin ayyuka na insaniya kamar yadda suke cewa ayyukan insaniya amma zuciyarsa akwai kafirci akwai kafircewa Allah kafircewa manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai ƙaryata Allah da ƙaryata manzanninsa a cikin zuciyarsa akwai bijirewa Allah ta'ala to wannan ayyukan gaba ɗaya ba za su amfane shi ba wannan ita ce ka'ida a gurin Allah ta'ala ita ce ka'idar dukkanin addinan da Allah ya saukar Allah ba zai karɓi aikin kowa ba dukkansa matukar ne ba a samu kyakkyawan wato imani a cikin zuciya ba to shine malam yake cewa yan bagi an yu'lama anna sa'iral a'mali tajri hadha al-majra ya kamata a sani fa cewa dukkan ayyuka ba wai kawai sallah da ya misali da misalin ta ba wacce ya misalin sallah da khushu'i da tsayawa a nutsu a cikin sallah wanda shine abinda muka tattauna a wancan zaman ce ba wai kuma sallah kadai ba dukkan sauran ayyuka dole ne abinda yake cikin zuciya ya daidaita idan ya kasance babu daidaito a cikin zuciya to ko da kuwa wannan aikin a gaɓoɓi an gan shi ya tafi tiryan tiryan ba tare da matsala ba to akwai matsala matsalar ma babba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ce za mu kawo ayyukan da duk suka yi mu mai da aikin ayyukan nasu su zama kura a bar daidaitawa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayanin cewa ake maganar ibnu jud'an abdullahi ibnu jud'an wanda ya shahara a jahiliya da ciyar da da talakawa da baki da waɗanda suke matafiya kaɓaki-kaɓaki ake a gidansa na abinci kullum ana ba yankewa an ce irin jifan da ake ajiwa manyan tukwanen da ake ajiwa a kofar gidan abdullahi bin jud'an sai mutum ya shiga ciki ya ɓoye kansa wato sai ka shiga ciki ba a ganka ba ka lube a cikinsa to lokacin da aisha radiyallahu ta'ala anha take tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan abin da yake zai amfane shi a gurin Allah zai samu lada a gurin Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ko kusa ya ibnati siddiq ba zai samu lada ba saboda babu wata rana ɗaya da ya baki ya ce ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ranar sakamako wato ya mutu bai imani da akwai alkiyama ba bai yadda akwai ranar lahira ba irin aqida ta jahiliya saboda haka wannan ciyar wanda ya yi allah ta'ala ya biya shi a nan duniya tunda ya ba shi suna ya je ya samu yabo na jama'a allah ta'ala ya ba shi ci da sha ya ba shi lafiya shi kenan ya biya shi kamar yadda ya tabbata a cikin sayan muslim al'adam sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafiri idan ya yi alkhairi a duniya sai allah ta'ala ya biya shi ta hanyar abincin da yake ba shi sai ya ba shi ci da sha ya ba shi lafiya watakila ma ya samu waɗannan fiye da kai kai mai sallar kake samu to kakka damu shi biyansa ne ake yi amma kai naka ubangiji ta'ala yana tanadar maka shi sai ranar da za a zo kowa yana ina aikinsa ina aikinsa sannan za ka yi farin ciki da abin da za ka gani saboda haka malam yake cewa dukkan ayyuka suna ginuwa ne akan wannan suna tafiya ne a wannan matafiya fatafadulul a'mali inda Allah bi tafadul ma fil qulub min al iman fifikon ayyuka a gurin Allah wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan yana ginuwa ne akan fifikon abin da yake cikin zuciya na imani wanda ikhlasinsa da imaninsa da yinsa don Allah ya fi ƙarfi a zuciyarsa zai fi samun lada saboda haka ko da kun yi aiki iri ɗaya amma shi imaninsa da ikhlasinsa cikin wannan aikin ya ɗara naka saboda haka sai ya samu lada fiye da yadda za ka samu ko da kuwa surar aikin hoton aikin iri ɗaya ne don ba wannan ne abin da Allah ta'ala yake dubawa ba yana duba ikhlasin abin da yake cikin zuciyarka dole sai abin da yake cikin zuciyarka ya zama mai kyau ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadana sai ce imanan wa ihtisaban man qama ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya tsaya yi kiyamu ramadan aka yi sallar tsayuwar dare da shi a ramadan annabi ya ce yana mai imani kuma yana mai neman lada yana mai imani cewa allah ta'ala shi ya farlanta masa ko shi ya shar'anta masa wannan aikin don haka yana yin wani abu ne da allah ya shar'anta masa biyayya ce ke wa allah ba wai ya tashi ya ga ana yi ba ba al'ada ba ba motsa jiki ba a yana yi ne saboda an shar'anta masa an ce ya yi saboda haka yake yi wannan shine imanin kaga duk wani wanda ba dan haka yayi ba ba zai taba samun ladan da wacce ya samu ba koda ko sun yi abu iri ɗaya koda shine liman koda shine liman idan ya kasance ba wannan ce take kashi tarawihin ba yana jan mutane dan ya gaya wa mutane daɗin karatunsa to kaga wannan mamunsa da zai zo ya bi shi sallah wanda shi watakila banda kisarar suwar ba ma inda ya haddace alkur'ani daga alamtar zuwa nasu kawai ya haddace shi ko wanda ya sauki qur'ani amma kuma ba dan Allah ke karanta qur'anin ba kawai yana yi dan ya nuna kwanji to kaga shi wancan da ba mahaddacin ba kuma mamu ya wuce shi wannan mahaddacin kuma direba saboda haka kaga ashe tafadulul a'mal bi tafadul ma fil qulub yadda imanin mutum yake a cikin zuciya yadda me yasa sahabbai suka fi kowanne mutum a cikin suka fi al'ummar da suka zo bayan su suka fi su lada a cikin ayyuka suka fi su daraja saboda imaninsu imaninsu ya gabata sun yi imani a lokacin da kowa yake gudun addinin su suka zo suka ba da gaskiya da addinin suka tsaya tsayin daka kai da fata suka yi faɗi tashi sai da suka ga addinin ya tsaya ba zai zama ɗaya da wanda shi a cikin musuluncin aka haife shi ba bai san wannan wahalar ba wanda shi yasa ibnu taymiya kamar da yake cikin risalar bugayatul mushtaq da muka karanta ko risalar sa da ya rubuta a ahlul iraq yake cewa Allah ta'ala ya karrama al-hasan da husayn da shahada suka yi mutuwa ta hanyar kisa ba dan komai dan Allah ta'ala ya riskar da su da iyayensu da waɗanda suka gabace su na manyan sahabbai waɗanda su suka samu imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da tsaya tare da shi saboda haka su Allah ta'ala ya cike musu gibin da suka rasa tunda su waɗanda an haife su cikin musulunci ne su ko waɗancan sun tashi ba musulunci sun ga wani abu na bakar jahiliya saboda haka duk wata gwagwagwa da su aka yi to waɗannan da suka taso dan Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinsu ya haɗa su da waɗancan sai ya karrama su da shahada to kaga wannan hasan da da sahabbai ne kuma jikokin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama amma ana magana cewa Allah ta'ala ya ɗaukaka martabar su dan su sadu haɗuwa da waɗancan sauran as-sabiqun al-awwal to bare kuma waɗanda za su zo daga baya wanda ba sahabi ba bare kuma yan kuci ku bamu saboda haka wancan wancan jil din ya yi fice ya yi samu ɗaukaka a gurin Allah saboda imaninsa saboda imanin da suke da shi ya ɗin wanda kowa ya yi imani daga bayansu saboda haka tafadul al'amal bi tafadul ma fil qulubi min al-iman ayyuka suna fifikon juna a dalilin fifikon abin da yake cikin zukata da imani wanda imaninsa ya fi da ikhlasinsa ya fi sai aikinsa ya fi zama karɓuwa a gurin Allah ta'ala ce wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha da ikhlasi da mahabba wato soyayyar Allah wa tawabi'iha da abinda duk yake bin wannan irin su tawakkali irin su raja dogaro ga Allah irin su alkhawf alkhashiya duk sauran ayyukan ayyukan zuciya to yayin da zuciyar bawa ta cika da waɗannan ma'ani a cikinta to babu shakka aikinsa a gurin Allah zai ɗara ko da kuwa kaɗan ne wancan kuma ya yi yawa amma ba shi da wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yace law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ɗauki kwakwatan dukin uhudu na zinari ya ce gashi ya bayar fi sabilillahi wani wanda ba sahabi ba ba wanda dai san ba wanda zai yi mafarkin zai samu zinari dutsen uhudu to kaddara ma a mafarki ka samu kaddara a mafarki da ka samu kuma ka ce da a ɗauka fi sabilillahi aka ba mutum ko dutsen dala ne na zinari gadin sama a aiki ne masu gadin za su rika sassaka inda ya za a ka gane ba ba ka gane ba to kaddara da ka samu wannan kawai ka ce ka ba da shi fi sabilillah a zo a yi taiwa mutanen najeriya aiki daga farkon ta har ƙarshe duk wannan talaucin da ake fama kai yanzu ka kawo gudun ga donation ɗinka nan ba sai an karɓi haraji ba to da za ka yi irin wannan ka bayar fi sabilillahi to ba za ka kai mudu ɗaya da wani sahabi zai ɗauko ba ya zo ya ce gashi ya rasu da fi sabilillahi mutum ba zai kai ba gashi dai aikin naka wani birbe ne amma shi kuma gashi wannan dan wani abu ne ya kawo ya tsaba ce ya kawo ta hatsi ko ta alkama ko dabino ya zo ya juya a gaban manzon Allah sai ce gashi shi abin da zai iya fi sabilillahi annabi ya ce to to ba za ka iya ba za ka iya cin masa ba alada me ya fifita shi kai kuma kasu kai kasa da shi ma abin da yake cikin zuciya yaƙinin da yake da shi da imanin da yake da shi da ikhlasin da yake da shi kai baka da shi shi yasa wato taɓa sahabbai ba ƙaramin ba ƙaramin ba ƙaramin haɗari bane ba ƙaramin haɗari bane yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin mutanen nan ya bayyana matsayin mutanen nan ya kuma yanke dukkan wani kwaɗayi da sa ran ma ka kamo su tunda abin da za a haɗa shi maka shi da dutsen uhudu ai kaga an fi dan maka dare ne wato ana so a ce maka kawai kai haƙuri na gaba yayi gaba to mutum ya ce shi ba ma wai ya yi kafaɗa da kafaɗa da su ba kamar yadda ake cewa za a baka wuridi ka shiga aljanna kafaɗa kafaɗa da manzon Allah to ba maganar kafaɗa kafaɗa shi ture su zai yi su koma baya shi ya wuce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to wannan shine ita ce ka'idar da shi ibn al-qayyim anan yake gaya mana yace wannan ita ce ka'idar yace wa hadha al-amal al-kamil huwa alladhi yukaffiru adh-dhunuba takfiran kamilan ce wannan cikakken aikin da aka yi shi da ikhlasi da san Allah shine wanda yake kankara zunubai kankarewa ta gaba daya ba ana faɗar ayyuka ba a ce in kayi kaza za a kankare maka zunubanku in kayi kaza za a kankare zunubanku mai ta rububi to gwargwadon irin imaninka da ikhlasinka da tsabtar zuciyarka gwargwadon yadda shi wannan aikin zai yi kankarar in ya kasance a can zuciyar a rarake take to fa ba zai iya komai ba in ma ya dan kankare to zai dan kankare wani abu ne amma kakka zata cewa sanatan a sanatai da sanatan madiya ko a sanatar madiya ka zata cewa eh kai ka gama har ma mutum ya samu rudu wani rudadde ya ce shi ai yayi abin da an kankare masa jiya an kankare masa yau to me yake tsoro gobe ma zai yi to shi ne malam ya ce wa hadha al-amal al-kamil huwa alladhi yukaffiru adh-dhunuba takfiran kamilan wannaqisu bi hasabihi ce wanda yake tauyayyen aiki shi ma gwargwadon tauyewarsa gwargwadon yadda kankarar za ta zama tauyayya wa bi hatayn al qa'idatayn tazulu al ishkalat al kathira ce to in ka kiyaye waɗannan ka'ida guda biyu to matsaloli da dama wanda zaka kasa fahimtar su sai su gushe maka waɗanda ka'idoji ne yace tafadulul a'mali bi tafaduli ma fil qulubi min haqa'iqil iman wanda ita ce ka'idar farko fifikon ayyuka wato bisa ga fifikon abin da yake cikin zukata na haƙa'iq na imani wa takfirul amali lisayyiati ita ce ka'ida ta biyu wa takfirul amali lisayyiati bi hasabi kamalihi wa nuqsanihi kankarewar laifuka kankarewar aiki ga laifuffuka yana dogaro ne bisa kamalarsa ko kuma tawayarsa ya ce wa bihada ya zuru ishkalu alladhi yuriduhu man naqasa hazzuhu min hadha al ya ce da wannan ne matsalar da wani wanda yake mai tauyayyen rabo yake kawowa yana da tauyayen rabo a sanin wannan babi a sanin wannan ilimi yake kawo wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhi fihi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna sawma yawmi arafa yukaffiru sanataini wa sawma yawmi ashura yukaffiru sana azumin azumin ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare yana kankare laifukan shekara biyu wa sauma yawmi arafa a yawmi ashura azumin kuma ranar ashura goma ga muharram yukaffiru sana yana kankare laifin shekara wato shekarar da ta gabata sanatin lati qablahu shekarar da ta gabace shi wanda ya azumci ranar arfa zai kankare masa yanzu in kayi azumin ranar arfa a shekara ta 1436 wadda ta kare kai azumin arfa to daman azumin arfa a ƙarshen wata ne watan ƙarshe ne kaga abin da ya gabata na wannan shekara tun daga watan muharram wancan har zuwa har zuwa zulhijja ya kankare sannan kuma wallati ba da shi ne wannan shekarar kenan wannan shekarar kenan 1437 to sannan kuma sai muharrar ya zo da ya zo kai azumin ashura ko ba ka hada tasu'a ashura sai kai ashura to sai aka ce zai kankara abin da shekarar da ta gabata to sai wani ɗan rudu ko wasu ɗan rudu sai suka ce fa'iza kana da abuhu da'iman idan ya kasance mutum al'adarsa ko da yaushe an ya suma yau ma'arafa ya yi azumi ranar arfa fasamahu sai ya azumin arfa wa sama yau ma'ashura sai kuma ya azumin ashura fa kaifa ya ƙa'u takfiru salatu sini na kulle sana to ta yaya za a yi duk shekara ya iya samun kankare azumin shekara uku tunda in ka zo kayi na ashura kayi na arfa an ce ya kankare maka shekarar da ta gabata da mai zuwa to mai zuwan kuma tana shigowa al-muharram tana shigowa sai kai ashura to me zai kankare kenan suka ce to me zai kankare kenan wato wancan ya gama aikinsa duk ya kankare saboda haka ba abin da zai kankare kenan sai aka samu wani wanda yake daka tasu sai ya ansa shi ne ma da ya ce wa ajaba ba'dhum an hadha wani mai daka ta tasu sai ya ba su ansa ya ce abin sai ya ce bi anna ma fadla an at-takfir yanalu bihi darajat abinda yayi saura bayan kankarewar bayan an kankare to abinda ya saura sai a daga darajarsa da shi kaga ya daka ta tasu ibn al-qayyim bai gamsu da wannan ansar tashi ba wato ma ya yarda kenan ma amma kankare din babu sauran wani abu za a kankara shi abin da ibn al-qayyim yake nuna maka anan rudu ne ka rudu cewa wai tun da kayi wannan azumin kai ka an kankare ka ka manta wannan kankarewa ba haka kawai take a banza ba akwai sharuɗai akwai mawani akwai sharuɗai akwai abin da zai hana samun kankarewa amma kai duk baka san da wannan ba ji kake kawai da kayi kawai a kankare din kuma an kankare saboda haka yanzu ka zo kayi wani to me za a biya ka da shi to shi ne wani da yafi da yake shi ma dan shirme ne irin su sai ya ce eh to tunda yanzu dai an kankare maka wancan sauran to sai a duba sai a dan promotion din ka sai ƙara daraja sai ƙara to shi ne malam ya ce wa ya lallahi al'ajab ya ce ya abin mamaki فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض يتي إنما باوة إذن يزود مكفرات يي أرفع مكفرني يي كاب ما أرفع يي واجب من رمضان من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه يي رمضان أكذو يي أرفع با ما أرفع با يي حج ba shi ne in kai ba raja aka yau ba waladatu ummuhu karewa ba kenan to ya yi hajji sannan ya dawo gida aka yi muharram da shi ya yi ashura mala ya ce ina ma in an haɗa waɗannan gaba ɗaya su a haɗa su su yi masa aikin kankare masa laifin shekara ɗaya ma to in ka samu wannan ba ai ka gama morewa to ina ma su yi hakan to bawa da zai samu hakan ma abin ya yi tsalle da ya farin ciki sai ya ce falaita al'abda idza ata bi hadhihi al-mukaffirat kulliha an tukaffira anhu sayyi'atihi bi ijtima'i ba'dha ila ba'd idan sun haɗu duka tun daga ramadan da hajji da waye duk a haɗa su kankare masa laifuffukansa to in ya samu haka ai ya more ya ce wa takfiru bi hadhihi mashrutun bi shurut duka a haɗa su ba za su kankare masa ba sai ya cika sharuɗa jimala a ce akwai sharuɗa wa mawqufun ala intifa'i mawani'ihi fil amali wa kharijihi sai kuma abubuwan da za su kawo cikas a cikin aikin ya zama babu su abubuwan da za su kawo cikas a wajen aikin su ba ya zama babu su saboda haka kakkai tunanin ai da ka tona ƙasa ka zuba iri shi kenan ka gama samun amfanin gona a ranar a shekarar wanda ɗaya ne daga cikin abin da aka ce kai an ce yi shuka don ka samu amfanin gona amma shukar kawai da kayi shi kenan sai ka yi roƙi ruwa allah ya saukar da ruwa sai ka yi noma ka gyara ta ka roƙi allah kada ya kawo fara kai kawo wani abu da zai kashe duk sai ka roƙe duk sai waɗannan abubuwa abubuwan da shukar take bukata sai an kawo maka su abubuwan da suke za su cutar da shukar sai ka roƙi Allah an kawo maka da su sannan ne za ka samu samara ɗin da kake tsammani to saboda ka shine abin da malai yake cewa ba wai kawai yin aikin shikenan sai ka kaddara cewa shikenan tunda ni na yi aikin nan kamar yadda wasu samari na taba haɗuwa da su a hajji sun an yi arfa cewa suke shi kenan fayil ɗin ya zama fresh za mu fara za mu fara from the beginning saboda haka tun ba a bar mu na ba ya fara tsiya to kaga wannan shi ne rudin ibn qayyim a cikin littafin sazalin ma'ad da ya bujiro da wannan maganar ya ce 'yan rudu ke faɗatta almagrurun rudaddu wanda shaidan yake ruɗa su ya ce ka duba azumi ka duba sallah da azumi a salawatul khams wa siyamu ramadan sun fi wannan ayyukan da za ka yi ba ko shakka salloli biyar sun fi kowace sallar nafila da za ka yi azumin ramadan ya fi dukkan waɗannan azumummuka da za ka yi amma ko su sai da aka ce ba za su yi maka aiki ba sai ka kaurace wa manyan laifuffuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce salawatul khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir yace ko su ta aka sai ka kanka sai ka bar manyan manyan laifuka ka nisance su to abinda zaka fada da laifi bisa gafala to sai ubangiji ta Allah ya kankare maka to idan waɗancan ya ce idan waɗannan manya-manyan ayyukan an sa wannan sharaɗi ya za a yi waɗannan ayyukan da ba su kai su ba su kuma kawai a yi maka su haka kawai ba sharaɗi ka je ka duba masu inshora ka je ka duba masu gasa da waye da kamfanonin nan komai aka ce za ka ci kaza za ka ci kaza sai a ce akwai sharaɗa saboda kuka zata cewa kawai da ka shiga gasar za ka ci ko ka samu abin da kake zaton zaka samu akwai wasu sharuɗa da suka gindaya sai ka ga cewa kai da an zo lissafi sai gaba kai a ciki malam yace fa in alima al-abd annahu jaa bi shurut kulliha da bawa zai sani wannan farlantawa ne a kwakwalwa kawai kaddarawa ce a kwakwalwa da a ce bawa zai san dukkan cewa waɗannan sharuɗan da ake bukata ya zo da su duk sharɗin da Allah yake so a karɓi azumin duk ya cika su wantafat anhu almawani'u kulluha duk abin da zai zama cikas ya hana a kankare masa din ya kauce musu babu su fahina idhin yaqa'u takfir to anan ne za a samu kankarewar to waye zai san wannan Allah ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna bayar da abin da suke bayarwa na ibada na sadaka na taimako amma zuciyarsu tana rawa tana tsoro tana fargaba ko an karba ko ba karba ba to saboda ka ba yadda za a yi dan kai kayi kawai ka rika jin cewa ai kai kayi saboda ka yanzu ka zira Allah ido kawai ya biya wanda daga cikin magabata yake cewa wallahi ni da zan san cewa Allah ya karbi sujjada ta kwaya daya to da nayi farin ciki da sai da kowa farin ciki yace domin karbar wannan sujjada tawa guda daya ita take nuna cewa ina cikin masu tsoron Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin in kasancewa an karba to kenan kana cikin muttaqi da dan Allah cewa sai masu tsoron Allah yake karba abun su to amma ba wanda zai sani shi yasa ake bautar Allah bisa raja'i bisa raja'i ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشيه haka duk Allah ta'ala yake ga wa mutanen kwarai haka suke ga ibada can suna yi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun baccin da suke yi kadan ne da daddare amma da asuba kuma ta sai su ta Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana aiki suka yi ba roƙuwa suka yi da aikin su ba suna jin cewa akwai gazawa akwai inda ya suka yi targaɗe akwai inda aka samu karaya aikin nasu Allah ka gafarta mana ka ɗora mana kare mu Allah ta'ala da ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama aikin sa da da'awa gaba daya sau nauyin da aka ɗora masa ya sauki mutane sun karɓi musulunci idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka yi tasbihi kuma ka nemi gafara saboda ka bawa dole ya kasance cikin wannan yanayi ba ya kasance a halin rudu ba ya rika ganin cewa ai shi yanzu yayi wa amma amalun amma aiki shamalathu al-ghaflatu aw shamalat aktharahu aikin da abin gafala ta ainihin mamaye shi ko ta mamaye mafi yawancinsa wa faqada al-ikhlas ya rasa ikhlasi allazi huwa ruhuhu wanda shine ruhin aikin wa lubbuhu shine bargon aikin wa lam yuwaffa haqq wa lam yuwaffa haqqahu wa lam yuwaffa haqqahu ba wa lam yuwaffa haqqahu ba a cika masa haƙƙin sa ba wa lam yuqaddar haqqa qadrihi ba a bashi girman sa ba da matsayin sa fa ayyu shay'in yukaffiru hadha al-amr to me kake sa zaton wannan aikin zai kankare babu abin da zai kankare saboda ka aikin wane ne a cikinmu babu gafala a ciki babu rafkanwa a ciki babu wasu wasi a ciki babu ba aikin kowa a cikinmu akwai wannan to aikin da yake da irin wannan tangarda yake da irin tangarda irin wannan kuma shi ne za ka ji cewa ai tun da ka yi shi kai kawai an kankare maka saboda haka har ma ga wata rara kana neman me za a yi maka da ita malam ya ce fa'in wasiƙal abdu min nafsihi naka min amalihi ko fa'in wasiƙal abdu min amalihi bi annahu waffahu haƙƙahu idan bawa yadda a karan kansa ko ya yadda cewa aikinsa shi ya cika wa aikinsa haƙƙinsa komai da ake bukata daidai yayi ba a samu kuskure ba wanda duk wanda dai zato ne ko jaraba a nan bayero ba a cinya duka malaman suna jina ai ba dalibi ba a cinya duka duk kokarinsa sai an dan rage masa wani abu wai ba to bare kuma aikin Allah ka ce ka cinye fa in wasiqa al'abdu min nafsihi ko min amalihi bi annahu waffaqu haqqahu alladhi yanbaghi lahu zahiran ya cika masa haƙƙinsa wanda ya dace ya yi na zahiri gaba ɗaya na fili ya cika wa baɗinin ya cika na baɗini walam ya arid lahu mali'un yamna'u takfirahu babu wani abin da ya bijiro wanda zai hana aikin ya kankare masa zunubansa wala mubtilun yuhbituhu babu wani abin da zai ya bijiro wanda zai bata aikin babu mai batawa da ya bijiro wanda zai bata aikin duk ya yi wannan ya yarda ya amince a kansa cewa babu min ujubin babu wani jiji da kai da ya bijiro masa au ya ci nafsihi fihi ko ya rika ganin cewa ya fayi abin kirki ya rika jin cewa kai jiya fa na yi kokari fa ibadan nan da ne kaga yana zuga kan shi kenan aw ya gundu bihi ko ya rika goranta wa Allah Allah me nayi maka Allah ina kaza ina kaza ina kaza Allah ka duba abin nan Allah ina yi maka fa ya rika goranta wa Allah akwai wanda duk sanda ya shiga matsala musamman in an san shi da wasu ayyuka duk sanda ya shiga matsala sai ya rika gorawa Allah to Allah to me dai Allah kaga dai azumin nan kaga sallar nan bana wasa da ita Allah dukkan wani abin da aka ce Allah ina yi amma me nayi Allah shi a gurin sa laifi wa Allah annabi yace ashaddu nasi bala'an al-anbiya to in aka jarraba annabawa annabi ayyuba ya shekara bakwai shekara bakwai cikin abin yana yana abin nan shekara goma sha bakwai afuwan yana cikin rashin lafiya shekara goma sha bakwai addu'a yake yi ko ba dai da yi ba to kai kuma ka zo ka ce bai kai to shi annabi da ayyuba me yayi ba da san akwai akwai wata kissa da za ta ce ga laifin da annabi ayyuba yayi haka Allah ya so jaraba shi ya jaraba shi ya ce ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu so saboda haka kai ma wata jarraba ce ake dora ka akai sai kai hakuri ka jajirce a je karshe sai ka ga Allah ya yi maka kai ma ta goma shi ka duba abinda annabi ayyuban shi ba ai ba haka aka wa habna lahu alahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min muka dawo masa da iyalansa muka ƙara masa kuma ya zamo cikin annaba masu kuɗi in yana wanka jarad min zahar fara ta zinari ce take zuba a kansa yana watsa ruwa fara ta zinari na zubowa saboda haka daga rashin lafiya da talauci ya zama hamshakin mai arziki to kai ma ka sani ko haka ne to amma an kai gaggawa kana yin gaggawa shi ke nan kafa saboda ka ai haƙuri ce au au ya tsulubu min al'ibadi ta'zimahu bihi ko ya yi wani aiki ko kuma ya rika neman wato bayi su girmama shi saboda wannan aikin da yi au yastashrifa bi qalbihi liman yu'azzimuhu alayhi ko a zuciyarsa ko da bai fito ya nuna a girmama shi ba fa shi yayi kaza a zuciyarsa ya rika sa tsammanin zai samu wannan girman saboda wannan aikin aw yu'adi man la yu'azzimuhu alayhi ko kuma ya ga ana yarda cewa eh wani shi ya kaza shi ya kaza ana girma shi wani kuma can bai bai girmama shi akan wannan ba shi kuma sai rika gaba da shi wa yara annahu qad bakhasahu haqqahu ya rika ganin cewa ya rage ya ci ya tauye masa haƙƙinsa shi ka duba duk mutane suna magana abin nan amma wani yadda muke da shi ka duba ya buɗe baki ma ya yi magana aikin da na alheri ba ya yi saboda haka zai rika jin cewa ya tauye masa wani abu na haƙƙinsa haƙƙinsa ya tauye masa kai da kai dan Allah to shine malam ya ce wa annahu qad istahara bi hurmatihi ya rika ganin ya ya wulakanta alfarmarsa fa hada ayyu shay'in yukaffir to irin wannan wani abu zai kankare masa wannan aikin abu abin da zai kankare masa na'am ومحبط ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر abubuwan da suke rushe aiki ayyuka na kwarai ci abubuwan da suke bata ayyuka na kwarai suna da yawan da ba za a iya kididdige su ba walaisa sha'anu fil amal maganar ba a maganar aiki ba ne kai aikin ba a nan gizo yake sakar ba ya ce inna sha'anu fi hifzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu yace inda magana take in kai aikin ka tsare aikin kada wani abu ya lalata aikin kada wani abu ya rushe aikin a nan gizo yake saƙa wannan ita ce magana saboda ka bawa kullum cikin neman hidaya yake ta ubangiji ya shiryar da zuciyarsa zuwa ga karɓar abin da yake gaskiya na ayyuka da Allah ta'ala ya shar'anta masa ya shiryar da zuciyarsa zuwa ga karɓar wannan yana buƙatar isti'ana da ubangiji akan wannan ya shiryar da shi zuwa ga sanin ya zai yi aikin yana buƙatar isti'anar Allah a wannan ya shiryar da shi zuwa ga yayi aikin yana da buƙatar isti'ana a nan ya shiryar da shi zuwa ga in yayi aikin kada yayi abin da zai rushe aikin yana buƙatar isti'ana ana saboda haka ai bawa yana buƙatar taimakon Allah a cikin kowane aiki da yake yi kafin yayi da lokacin da yake yi da bayan yayi saboda haka ba magana ce kawai kai aikin ba ba shi bane a in kai aikin kai maintain din aikin ta yadda zai ci gaba da zama salihi a gurin Allah baka rusa shi ba dan mutum zai iya yin aiki ta aiki ta aiki wataƙila ya ɗau shekaru amma ɗan ƙanƙanin lokaci da ya sabi alaihi alkitab fa ya amala bi amali ahalin na fa ya dukulun na saboda haka zai yi ya daɗe gashi ana ta harkar addini da shi mutum mai tsoron allah mutum mai kiyaye sallah mai kiyaye amana mai kaza mai kaza mai kaza lokaci ɗaya sai zo ya aiki irin da 'yan wuta shikenan bai tuba ba ya mutu ya shiga wuta kuma sauraka dole mu roki Allah sabatul qalb Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما قرمر الدعاء بشي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سوراك كوباي هداية كانت cikin bukatuwa mai matukar bukatuwa zuwa ga ubangiji ya tsare maka imaninka kada wani abu ya rusa maka shi malam ya ce al'amarin ba ka yi aikin ba a ka yi mantenin ɗin aikin kai ya lalace farriya'u malam ya ce kagariya wa in dakka dukkan kantatta muhbitun lil amali tana rushe aiki riya tana rushe aiki wa inda ka ko mun kankantarta malam yace wa huwa abwabun kathiratun la tusar riya kuma ba kofofi ne da yawa da ba a iya kididdige su hanyoyin riya hanya ce daban-daban ba wai sai kayi ka zo kana ce mutane kayi ba dan abu ne kankani zai shiga zuciyarka shikenan ya zama riya sai ya rusa aiki Allah ka kiyashe wa kaunul amali ghayra muqayyadin bittiba'i sunnah sunnati aidan mujibun li kaunihi batilan malai ce haka nan aiki ya kasance bai tafi tare da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aikin ya zama ga aikin da an yi shi amma ba akan doran sunna aka yi shi ba shi ma wannan wani abu ne da yake wajabtarwa wannan aikin ya zama batacce saboda haka za a iya shan wahala akan wani aiki ya zama amilatul nasiba kuma tasla naran hamiya an wahala an wahala wajen ayyukan wurdai ne da wasu nan da ba na sunna ba wasu salloli ne da na bid'a da ba na sunna ba yanzu irin waɗanda suke suke fitowa dina a rediyo su ce ranar kaza akwai akwai sallah kaza da zaka karanta qul huwallahu kaza ranar kaza akwai sallah iri kaza ana ta rubutawa to kaga wasu tsofaffi haka za a tashi a yi ba ba ba ba koshin lafiya to wannan aikin ba bai tafi tare da sunna ba saboda haka tun da ya ba tafi tare da sunna ba Allah ya rushe shi wal mannu bihi ala Allah ta'ala bi qalbihi mufsidun lahu kai aikin mai kyau amma ka goranta wa Allah a zuciyarka da wannan aikin ya rushe aikin وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها ما ليتي هكذا كغورنتا ka goranta wa Allah kayi sadaka ko ka goranta ma wanda kai wa sadaka kai masa gori ko ko al-ma'ruf wani aikin alheri wani aiki da shari'a ta zo da shi ko wani aikin birri wasu ayyuka na alkhairi ko ayyuka na ihsani wasilati da sada zumunci da taimako dukka goranta ma wanda ka yi ma shi ma mufsidun laha zai lalata aiki kama kala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yarda ku ɓata ayyukanku ta hanyar yin gori da cutar da wanda kuka bawa domin in ka bashi ka je kana tereren ka bashi ka cutar da shi ga wani nan ni nake taimaka masa ka gan shi nan kawai ka duk inda ya wuce ka nuna shi wallahi ba don taimako na ba wannan ba a san ta gayyara da zai ba ka rushe aikin ka yi gori ka cutar da wanda kake wa gorin saboda ka in wasu da suna dan kimanta shi irin mutanen nan ma diyuna waɗanda suna kimanta ka ne saboda abin da suke dan gani a gurinka shi kenan sai su dana kimanta shi ashe ma duk fafa ce ashe yake ba to ka rushe ka rushe aikin malam ce wa aktharun nasi yawayancin mutane ma indahum khabarun min as-sayyi'ati allati tuhbitu al-hasanat yawa mutane ba su san laifuffukan da suke rushe ayyukansu ba da yawa mutane ba su da wannan labari suna aikin amma ba su san suna kuma rushe aikin ba suna aikin ba san kuma suna rushe aikin ba sai ya yi aikin ya zama kallati na kadar gazla hamin ba da kuwatin an kasa ta yi da tana saƙa tana saƙa tana saƙa sai yamma ta yi maimakon a fita da saƙan nan kasuwa sai ta shiga kuma warwarewa ta yi ta warwarewa sai ta warware duk abin da ta yi da tana yi malam yace Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rika daga saututtukan ku akan sautin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada ku rika bayyana daga murya ku kuna magana da shi ka jahri ba'dikum li ba'd kamar yadda sashin kuke daga murya yana magana da sashi an tahbata amalakum kada kada ayyukan ku su rushe wa antum la tash'uruna ku ba kuma sani ba to waɗannan na farko ake gaya wa cewa su yi a hankali za su iya abin da zai rushe aikin su ba su ba sani ba to ina gamu shi ne ya ce wasu da yawa daga cikin mutane ba su san akwai abin da ma yake rushe aikin ba fa hazzara subhanahu almu'minina min hubuti a'malihim Allah ta'ala ya ja kunnan mu'minai su guji ayyukan su su rushe biljihari na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayyana miryarsu ko daga miryarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya jaharu ba'dhum li ba'd kamar da sashin su yake daga mirya ga sashi wa laysa hadha bi ridda wannan ba ridda bace da za ta fitar da su daga musulunci bal ma'siyatun yahbatu biha al'amal yahbitu biha al'amal saban Allah ne wanda in aka yi shi aiki na rushewa wa sahibuha la yashuru biha sanda mai abin yayi bai san yayi ba fa dhannu biman qaddama ala qawli rasuli وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه yace to in waɗannan ga abinda suka yi na sabo aka ce zai rushe aikinsu me kake zato game da wanda zai gabatar da maganar wani akan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga ta manzan Allah ce a tawana zan bi ko a ce ga shiriyar manzan Allah ce shiriyar wani zan ko a ce ga dariƙan manzan Allah ce dariƙan wani zan bi malai ce to me kake zato shi da wannan أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ولا أيكن سمي روشي بقى الحالية بيسني بقى تشيني ما نأتي قبل كامل مثالي ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يتي قبل كاو وسو مثالي na ayyukan da mutum zai yi sannan aikin sai rushe bai sani ba saboda haka lokaci yayi dole mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya bada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله